إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفوته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وأحثنا على المحاسبة قبل أن يحاسبنا الله تبارك وتعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أيها الكرام تزودوا فإن خير الزاد التقوى وتقون يا أولي الألباب في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة نواصل حديثنا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عباد الله قبل رمضان عشنا مع طرف من قصة عمر رضي الله تعالى عنه أتينا إلى موقف الذي يبين ويشير من أين حصل على لقب الفاروق فرق الله به بين الحق والباطل فرق الله به بين العزة والضعف فرق الله به بين الإسلام وبين الكفر عباد الله صاحبنا عمر ومن يجهل عمر ومن يجهل عمر بن الخطاب عزيز في نفسه عظيم في أخلاقه عباد الله عمر الفاروق الفيت خطيبا يقول في حقه والله إنه لا يعرفه صبيان المسلمين في الصين وفي اليابان وتعرفه أجائز المسلمين في أوروبا والأمريكان ويعرفه عامة المسلمين عباد الله عمر الفاروق هو الخليفة الراشد والإمام المجاهد التقي العابد ثاني عشرة المبشرين بالجنة بشره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ما زال حيا يمشي على الأرض وقال له الصادق المصدوق يوما يا عمر والله لو لقيك شيطان سالكا فجا لسلك سبيلا أو لسلك فجا غير فجك عباد الله إنه عمر الفاروق الذي لا يأكل إلا تقوتا حين ولي الخلافة ولا يلبس إلا خشنا ولا ينام إلا غبا عباد الله ذات يوما وهو في المسجد نعس وهو راقد أو وهو جالس فقيل له يا أمير المؤمنين أما نمت أما ينبغي لك أن تنام قال والله إن نمت بالنهار ضيعت مصالح العباد وإن نمت بالليل ضيعت حظي مع الله تبارك وتعالى عباد الله عمر الفاروق هو الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يكون بأن إن كان من بعده نبيا فسيكون عمر بن الخطاب وفي كل الأمم الذين جاءوا قبل الإسلام المحدثون وفي أمتنا عمر الخطاب في أمتنا عمر الفاروق إن تحدث بشيء وقع كما أخبر إن افترق الناس وكان الناس في واد وهو في واد كان القرآن مع عمر الخطاب حتى قال في نفسه وافقت ربي في ثلاثين وافقت ربي في ثلاثين قلت يوما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله تبارك وتعالى تصديقا لأمره واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقال يوما أيضا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو أمرت نساءك فاحتجبن فإنه يدخل عليه يدخل عليهم التقي التقي واللئيم فأنزل الله تبارك وتعالى موافقة لعمر بن الخطاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين عباد الله اجتمع زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجتمعنا عليه في غيرة فدخل عليهن عمر وقال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فأنزل الله تبارك وتعالى آية بهذه الكلمات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أو أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا يا مسلمين har yanzu muna tattaunawa akan al'amarin Umar dan Khattab mun fara batu akan shi kafin azumi cikin azumi mun tattauna ko bayan azumi mun tattauna akan batu na daban wanda yake shine daidai da lokaci dori akan abin da muka ambata Umar al-Faruq an kira shi ne al-Faruq a dalilin musulunci shi da kuma yadda Allah madaukakin sarki ya haskaka addinin musulunci a bayan musulunta ko tun ranar musulunta shi da haka musulmi suke kiran shi alfaruk saboda Allah ya bambance barna da gyaran musulunci da shi ya bambance tsakanin arnanci da addini ya bambance tsakanin ƙarya da gaskiya umarul faruk waye bai san ba umar dan khaffaf wani mai hudu ba yake cewa ya rantse da Allah da zaka je kasar Sin China ka je ƙasar japan ya ce ƙananan yara sun san waye umar ɗan khattab haka da za ka je america ka je europe ya ce tsaffi mata a gidajensu in ka ce umar ɗan khattabi sun san shi haka inda za ka je duk wani gari da musulmi suke amsa sunan musulunci in ka ce umar ɗan khattab babu wanda bai san umar ɗan khattabi ba wannan sunan duk duniya in dai akwai musulunci to an san umar ɗan khattabi ba wanda bai san Umar dan Khattabi ba bayan ya zama khalifar musulunci duniya ta masa shaida wallahi khalifa ne nagartacce jagora ne ingantacce kuma bisa zaton da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mashi ya faɗa ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin ya faɗa cewa shiryayyu ne kuma jagorori ne da Allah zai jagoranci al'amarinsu duniya ta yadda jagora ce yasa an ce duk wani fage da ake ɗora shugaba da ake ɗora jagora in ka ɗora umar ɗan khabbaf to yana sahun farko in kana magana shugabanni ne masu tsayuwa to dole ka sa umar ɗan khabbaf in kana magana shugabanni masu iya sarrafa logogi na mulki to dole ka sa Umar dan Khattabi in kana maganar shugabanni masu tsayuwa akan abin da suka faɗi dole ka sa Umar dan Khattabi masu tausayi da sausasawa dole ka sa Umar dan Khattabi tun muna ƴan ƙanana a mutala'at ana karantar da mu a irin yawon da Umar dan Khattabi ke yi a cikin Madina jiya ya wuce ta unguwar yau ma ya wuce sai ga ɗan sabon guri an kafa kamar tanti an zuba ganye a ciki ya ga alamar mutum a bakin titi da kuma alamar ƙara a cikin ɗaki sai ya ratsa yana shugaba amma ajiya ya ga bakon ɗaki a gurin da babu kuma ya san akwai canji a cikin ƙasar da yake shugabanci sai ya matsa ya ce waye kai ya ce bako ne ina jira gari ya waye in je wajen amirul mu'minin ina da bukata da shi ya ce ƙarajin me nake jira a cikin ɗaki ya ce ba matsalarka ba ce matata ce take naƙuda ce akwai wanda zai taimake ta ya ce babu ya koma gida ya yi mamatar shi magana umu kulsum yar gidan aliyu dan abi talib radiyallahu anhu duk wani abin da ake fa'in shi'a ba su ma da sanin cewa yar na na fatima radiyallahu ta'ala anha yar gidan aliyu dan abi talib wannan ita ce fa uwar gida ko mata yanzu ga umar dan khattabi wanda ake kira ummu kulsum ya kira ta yace kina da buƙatar ladan da Allah ya koro miki cikin wannan daren tace me yake faruwa amirul mu'mini yace mace ce a bayan gari tana nakuda ba wanda zai taimaka mata da ko duk abinda masu nakuda suke da bukata ta tattaro tattaro mun kayan abinci da abinda mai haihuwa za ta bukata suka zo gurin aka dora abinci shi yana kula da abinci matarsa tana da bukata tana kula da mai jigo a cikin daki lokacin da ta kare karbar nakuda ta goge yaro ta tabbatar mai haihuwa ta samu lafiya sai ta ce ya amiral mu'minin ka gaya ma abokinka an haifa masa yaro da namiji a lokacin ne wannan bawan Allah ya san Umar dan Khattab da yake tattaunawa da shi tsawon dare shi da sarkin musulmi sai ya ja da baya kuma ce astaghfirullah sai ce karka da mu kanka wannan ɗaya ne cikin ayyukan sarkin musulmi wanda yake yi ma musulmi da haka kafin a bada wani albishir abinci yayi rabi da haka aka meka abinci da abin sha ga wannan mai jegon ta ci ta sha ta koshi ya ba wa wannan mai gidan ya ci ya sha ya koyi ce kuma gobe ka je ka ba da bukatar ta ka za a biya ma da izinin Allah madaukakin sarki so wannan tun da ya zama khalifan musulmi babu ranar da ya zauna malamai suka ce in kaga ya ci ba abinci bane na alfahari in kaga ya sa tufa ba tufa bace ta alfahari akwai ranar da dan sa ido ya kirga faci dai dai sai da ya kirga ashirin da hudu a jikin rigar da sarkin musulmi ya fito da ita yawa mutane sallar juma'a a ran nan sai da ya kirga ɗauri ko ya kirga faci ashirin da hudu a jikinsa amma abin da yake da bukata ya zai haɗu da allah maɗaukakin sarki lafiya kalau yana tsaron al'ummar musulmi da haka ana majalisa sai gangadi ya kwashe shi aga ya girgiza kan shi fadawa suka ce me zai hana sarkin musulmi ka samu guri ka kwanta shi ne abin da aka bada a labarin a kisash la ya namu illa ribba baya bacci sai ɗan kaɗan sai lokacin da bacci ya sace shi ya ce idan na kwanta da rana na ce zan yi bacci al'umar da Allah ya ɗora kula da su a hannuna za su tozarta in na yi bacci cikin dare ni kuma zan salwanta in lalata lahirata da aka ina da buƙatar in ci ribar rayuwata tsakanina da ubangiji ina kuma buƙatar in tsare amanar Allah maɗaukakin sarki a cikin wanda ya sa shugabancinsa a hannuna in koma ga Allah maɗaukakin sarki ba ni da laifi wannan ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ɗaiɗaikun ɗabi'unsa da ya gani tun Umar ɗan Khattabi na tara dogon doron ƙasa ya ce Umar ɗan aljanna ne da zai lissafa goma na gidan aljanna yana cewa Abubakar sai ya ce wa Umarun fil janna Umar ma ɗan aljanna ne ya kuma ce masa ɗan gidan khataf ya ce na rantse da Allah da za ka hau titi shaidan ya shawo kwana ya ganka a titin ya ce na rantse da Allah sai ya canja hanya ba zai bi hanyar da za ka bi ta ba Allah ba zai taba ku haɗa ku da shaidan akan hanya ba wannan shine kadai ya samu wannan falalar a duniya annabi ya mai shaida duk annabawa ba wanda yawa ɗaya daga cikin abokansa irin wannan shaida sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su taba hanya da shaidani ba shi yasa aka ce yana rayi da yana mace duk wanda yake da shaidanci ba sa shiri da Umar dan Khattab saboda shine alfarmar da Allah madaukakin sarki ya bashi eh shi'a ba sa shiga ɗakin ko masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta babu Umar kofar da ake mata laƙabi da kofar Umar dan Khattab malamai suka ce haka Allah ya faɗa ba yadda za a yi shaidan su haɗa hannu da kai da haka tunda an sawa kofar sunan Umar to yana da alfarmar da duk wanda ke da shaidanci a zuciyar shi ba zai bi ta kofar Umar dan Khattabi ba wannan dai shine sahabin manzon Allah Umar dan Khattabi haka ya rayu yana tsaron musulunci haka ya rayu rayuwa mai sauki haka ya rayu rayuwa mai araha amma daidai lokacin da yake irin wannan rayuwar fa duk duniya ta tunzura shine da shi Allah madaukakin sarki ya tozarta mulkin Farisawa Iran ta yanzu da suke goyon bayan shi'anci da suke murnar mutuwar umar ɗan khattabi da za mu zo gurin mutuwar shi suna yi ne saboda shi ne ya rusa daularsu a duniyar da babu sufafawa sai ƙasashe guda biyu in ma dai ka ce ƙasar rum in ma ka ce ƙasar farisa rum turawa ne farisa mutanen da suke gabacin duniya ne su ne 'yan middle east da 'yan far east su kuma turawa duka kasashen europe na yanzu su ake magana america lokacin babu ita a taswirar duniya da haka waɗannan biyun su suke jagorantar duniya to daidai lokacin umar ɗan khattabi ya tada rinduna ya ce ku je farisa duk inda wutar shirka take ku buce ta ku sa addinin musulunci ku je ƙasashen rumawa duk wanda suka gurɓata addinin kiristanci ku ladabtar da su ku ba su addinin musulunci don haka rindina na yaƙi a wannan hannun rindina na yaƙi a wannan hannun rustum wanda shine kwamandan sojojin farisa wata rana na zaune ce ƙatalallahu wa umar a kabidi kamar yadda bahaushe idan abu ya ƙayatar da shi zai ce shegewa ne haka shi ma ya faɗa ƙatalallahu umar shege umar ɗan khattabi ya ce ya razana ni yana madina a zaune yana madina yana mulki amma ina ƙololuwar ƙasar farisa gabana yana faɗuwa gabana yana yankewa gabana yana faɗuwa aka na kabidi ya cinye kwarjini na ya tarar da gabana ɗarɗar nake kuma sai da sojojin musulunci suka kama ni caraf kuma sai da suka zartar mashi abin da umar ɗan khabbab ya zartar masa ɗin amma duk wannan abin da yake ya zama to har kuraje da suka fito mai a baki saboda cin busasshiyar gurasa sai da yi mafi a cikin rigar shi kuma musulunci bai taɓa karɓar kaskanci a rayuwar shi ba a za ɗan masaudi ya ce umar ɗan khattab ya ce wallahi bango ne cikin bangwayen da musulunci ya samu ya ce zamanin umar ɗan khattab duk wanda ya shiga musulunci baya fita in ka shiga ka shiga ke babu barazanar ridda a zamanin shi babu barazanar taɓa musulunci barantana wai barazanar taba martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani a zamanin shi yace wallahi bango ne hisnun min ahsanil islam wallahi bango ne cikin bangwaye garkuwa ce cikin garkuwa da addinin musulunci ke da akwai yace amma da Umar dan Khattab ya rasu sai ya zamanto musulunci ta ko ina kofa kake gani mutum ya shiga ta inda yake so ya fice ta inda yake so kuma shine abin da suka tattauna da Huzaifatu bin al-Yaman yace dan Allah ku sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye ya ji hadisin manzon Allah akan fitina wanda cikin hadisin manzon Allah yace akwai kaza akwai kaza akwai kaza Huzaifatu yace naji kuma na kiyaye hadisi amma malaka walaha ya Umar me zai dame ka da wannan fitinar Umar dan Khattabi fa innaka dubainaka wa bainaha babu tsakanin kai da faruwar wannan fitinar akwai wata kofa mai ƙarfi mai aminci sai umar ɗan ƙafafi ya tambaye shi a yufta a yuksar ita wannan kofar buɗe ta za a yi sakata sai a zare ko da ƙarfi za a karye wannan kofar ya ce bal yuksar sai ya ce fa'ahara Allah yi hulaka ya ce karya ta za a yi ya ce in ka karya ta za a yi ya ce na rantse da Allah har a tashi alkiyama ba za ta gyaru ba ba kuma za a maida ta ba lokacin da huzaifa ya faɗi wannan maganar shi da umar ɗan khattabi suka san me suke tattaunawa da haka wanda suke gudu sai suke ce da huzaifa wai umar kwa ya san me kake nufi da wannan kofar yace yadda ka san babu gobe sai akwai yau haka umar ɗan khattabi ya san wannan kofar yace wai ina nufin ya san shine wannan kofar yace ya san shine wannan kofar kashe shi za a yi kuma haka aka kashe shi din da mu'amalar yan shi'a wannan yasa suke da biki suke raya wannan ranar ranar da aka kashe Umar dan Khattabi duk mai murna da ranar kisan Umar dan Khattabi Allah ka tsine mashi albarka haka aka caka mashi wuka haka aka kashe Umar dan Khattabi daga kashe Umar dan Khattabi tunda fitina ta motsa har yau ba ma cikin sauki har yau ba ma cikin nutsuwa اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين بسم الله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين حديثنا الدائم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن abinda muka baro fassarar shi cikin huduba ta farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nayi rantsuwa da Allah da akwai annabi a bayana da Umar dan Khattabi shine annabi a cikin wannan al'umma yace ba wata al'umma da ta zo duniya face a cikin al'ummar akwai mutane da Allah ya musu hangen nesa ko ana ce da su al-muhaddisun in sun faɗi abu yana faruwa kwarara kamar yadda Allah maɗaukakin sarki zai kaddara abin ya faru wannan baiwa ce ba ilimi ba ne ba wai fahimta ba ce ba iya hangen nesa ba ne ba a kusa-kusa Allah ya ji karai albanin zariya za ga wani abu ya faru a ɗauko kasai ɗin sahi a sa ce buharin maɗin kun zaɓe shi babu abin da zai iya gyarawa an zaɓe ya yi shekara takwas ba abin da ya gyara sai a danna so irin waɗannan maganganun na albani irin su umar ɗan khattabi ke da akwai sai ce to ni daga cikin muwafaqata ma yace sau uku ina magana alqur'ani yana dauka da ayoyin irin yadda na faɗe su haka Allah madaukakin sarki ya amfani da kalmomin ya saukar da ayar alqur'ani sai da ya sau uku to wannan kuma duk duniya ba wanda Allah ya masa wani alfarma din ka faɗa ya goya maka baya sahabbai suka ce kai wallahi da zo a zo a tattauna a raba ra'ayi duniya ta ja hannu ta yi nan wasu su ja hannu su yi nan idan Umar ɗan Khattabi ya zamanto shi kaɗai ne to Alƙur'ani in ya sauka tare da Umar ɗan Khattabi zai sauka. Yasa da aka bar rikici ya za a yi da wanda aka kamo a Badar masu tausayi, masu zumunta, masu son ƴan uwa da dangi suka ce ya Rasulullahi musulunci bako ne, musulunci na da rauni, kuma waɗannan ƴan uwanmu ne mu karɓi hadaya, mu karɓi fansa a hannunsu. mun ba su zumunci watakil su musulunta su koma gidaje su karɓi addinin musulunci kuma dai ba mu yalata zumuntar mu ba umar ɗan katsabi ya ce a waɗannan fa faɗa suke da musulunci suka taho kuma su yaƙi musulunci kuma suka zo su yaƙi annabi musulunci ba mu da amfani da su ba mu buƙatar ƴan'uwantakarsu ka ba wa kowa dama ya duba wansa ko ya duba ƙaninsa ya duba ɗansa ko ya duba ubansa ya sare kan kawai a zauna lafiya kalau ba rikinsu in maka koma madina ba za ka taɓa kallo na ba ka ce na kashe ubanka da kai ne ka kashe da hannunka ba wanda zai kallo da ya ce wannan ya kashe ɗana shi ya kashe da kansa ya ce in mun yi haka mun huta sai mutane suka tattara suka koma kan ra'ayin da yake nuna sassauci da tausayi da Allah madaukakin sarki ya tashi saukar da alkur'ani sai ce ma kana lin nabi wallazina amanu an yakuna lahumul asra hatta yuskina fil ard bai dace ba annabin Allah bai dace ba masu imani a ce wai suna da bayin da za su kama su saida ba tare da an yi waita kisa a doron kasa ba an firkita an razana musulunci ya sami gindin zama manzo Allah ya ce da fihi Allah yayi da abin da muka yi zunubi ne da ba wanda zai tsira sai Umar dan Khattabi wani Umar dan Khattabi abubuwan da ya faru tsakanin shi da Alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniyar yau da kullum in kana maganar wali da Allah ya tabbatar da karamashi ba a taba yin waliyin da Allah ya tabbatar da karama shi bakan Umar Umar dan Khattabi mai karanta tarihul khulafa na Imam Suyuti ya kawo karamatu Umar bin al-Khattab karamomin da Allah ya masa wata rana irin wannan ranar yana huduba akan mumbari yana jawabi mutane suna sauraron sa kawai aka ji yayi shiru kawai sai ta ya sariyatu jabal ya sariyatu jabal ya sariyatu jabal sai mutane suka ce Umar hauka cewa yi komai ya mutum na jawabi yana wa'azi kawai ya tsaya yana kiran wani yana cewa sariya ka koma gindin dutse ka koma gindin dutse wai hauka ce umar dan khattabi yayi da ya sako sai ake tambayarsa umar dan khattabi kana huduba amma ka tsaya a cikin huduba kana ya sariyatu jabal yace wallahi ina cikin jawabi Allah ya nuno mun hotel rindinar da na tura guri kaza arna sun musu kofar rago za su kashe su sun je dab da wani dutse za su wuce ce in suka wuce to kewaye za a musu ta ko'ina arna ne za su kewaye su amma idan suka dangana bayansu da dutse to ta guri ɗaya za a fuskance su ta inda suke fuskantar abokin gaba ta nan abokin gaba zai fuskance su da haka su kuma can suna tafiyar wata ɗaya cif kawai suka ji ana ce musu ya sariyatu jabal ya sariyatu jabal kwamandan ya ce musu umar ɗan khabbabi ne a madina ke magana mu koma gindin dutse suka koma gindin dutse aka fafata yakin kuma allah maɗaukakin sarki ya ba su nasara daga ran da umar ɗan khabbabi ya yi wannan maganar kwana talatin cicif sai ga mai kawo saƙo ga sarkin musulmi aikin da ka tura mu an ci nasara amma daidai lokaci kaza mun ji muryarka tana cewa ya tariyatu jabal da ita muka yi amfani muka koma gindin dutse kuma komawar mu gindin su yana cikin sabuban nasarar da Allah madaukakin sarki ya ba mu wannan yana daga cikin karama da ba wani wali da ya samu irin waɗannan karamomi duniya yanzu tana da waliyai amma na ƙarya duniya tana da waliyai da an ce wane da wane da wane wali ne amma ƙarya ce ba wani wali a cikin su wallahi wasu ma in ka tuhuma wallahi imaninsa da kyar zai tabbata duk wani wali da kaza ana cewa waliwa ne waliwa ne har wanda kuke faɗi ko suke faɗi idan za su aihi waliwa ne wallahi ba duka bane musulmi a cikin su ɗaya daga cikin sufa yake cewa na rantsi da Allah ba wanda suka cuci al'ummar musulmi suka gurbata musulunci sai waɗannan musulmi da ake faɗa na yammacin Afirka na Morocco da na Senegal ya ce su ne suka gurɓata addinin musulunci kuma ba wanda ya ɗauki zunubi a wajen Allah maɗaukakin sarki irinsu kuma wallahi gaskiya ne wannan waliyan da ake faɗa na Morocco Tijjani da na Senegal Ibrahim Iyas ba wanda suka tozarta al'ummar musulmi irinsu amma yanzu in ka ji an ce wali su ake magana in ana maganar waliyai su Umar al-Khattabi ne inda za mu tattauna karamomin shi da yawa ne karamomin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi amma dai al-isharatu takfil labi mai hankali in ka mai ishara yana iya gane ina aka dusa Umar dan Khattabi da Allah maɗaukakin sarki ya masa rasuwa bayan Allah maɗaukakin sarki ya masa rasuwa an dora shi akan abin da za a mai sutura an dora shi akan abin da za a mai sutura yana kan karagashi wallahi ibn Abbas sai yake cewa mutane sun taru tam ana so a sallaci Umar dan Khattabi mutane suna ta dafifi suna shiga suna fita suna shiga suna fita yace mutane sun kewaye gurin daga mai kuka sai mai Allah ya ji kanka sai mai Allah ya gafarta maka kowa yana faɗin albarkacin bakin shi yace kawai sai naji an dafa ka fada ta inji Abdullahi dan Abbas yace in juya sai naga Aliyu dan Abi Talib ya tsaya a gaban Umar dan Khattabi ya faɗi kalmomi na jinƙai da tausayawa ya ce na rantse da Allah duk duniya ba mutum ɗaya tak da ya guntu da nake so in haɗu da Allah maɗaukakin sarki a irin tsarin da ya rayu in ba ka bai ce duk duniya wallahi babu ranar da umar ɗan khattabi ya rasu a cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi sama da dubu ɗari ne a duniya a ran da ya bar duniya ya ce amma na rantse da Allah duk duniya ba wanda nake sha'awar a ce irin yadda na je na rayu in mutu irin yadda ka rayu ne ya ce na rantse da Allah duk duniya babu ya ce da kunne na nakan ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce zahabtu ana wa abubakarin wa umar dakhaltu ana wa abubakarin wa umar kharajtu ana wa abubakarin wa umar yace da kunne na zan ji manzon Allah ce mun tafi sai ce da abubakar da umar mun shiga da abubakar da umar mun fito da abubakar da umar ya ce ina kyautata zaton kuma allah zai haɗa ka dare da abubakarin da umar da umar ɗan khattabi ya rasu ga kabarin manzan allah sallallahu alaihi wasallam ga kabarin abubakar ga kabarin umar ɗan khattabi ko ba ka so haka nan suke kwanci haka suka rayu haka allah maɗaukakin sarki ya karɓi rayuwarsu allah ka ji kan umar ɗan khattabi allahumma habib ilaina al-iman wa zalhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rashidin allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafaita wa la hajata min hawaij ad-dunya wal akhirah لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين America.